العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وغافئ الكلم الطيب الفصل الرابع والثلاثين مال ابن القيم أتسون للتافي ناسا البركة الوابل الصيب وغافئ الكلم الطيب يشي فسلين ثلاثين له في ركوب الدابة والذكر عنده hawa dabba da kuma zikirin da ake idan za a hau din wato wannan fasalin malamin qayyim ya ware shi domin batu a game da zikiroran da ake idan za a hau abin hawa nan khassa khassa dabbata da zikir bi annaha hiya al-markubatu indahum min dabba abin hawa kawai abin da ake da shi a lokacin kenan mu ko yanzu muna da wasu ababen hawan waɗanda suke ba da jini suke aiki ba da mai suke aiki ko to shine قال علي بن ربيعة شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون علي بن ربيعة رحمة الله عليه يسي شهدت علي بن أبي طالب أجبانا إنا نن سيدنا علي رضي الله عنه أتي بدابة ليرتبها أخذوا مشي دا أبن هوا دومين يحو إذا أكتشي دابة تلا مدلولات asalin addabba kullu ma ya dubbu ala al-ard duk abinda yake takawa a ban kasa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi ala رجلين ومنهم من يمشي على منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء فاغني يخلق الله ما يشاء وتعالى ويخلق ما لا تعلمون al'allama ta ibn ashir rahmatullahi alaihi ya ce wa ya khluku ma ya sha waɗannan abubuwan wa ya khluku ma la ta'lamu ya khluku Allah ma ya sha abubuwan da suka biyo bayan waɗannan wanda suka zama ba da jini suke aiki ba irin suke ke da mutum yake hawa ya ta juyawa da kafafuwansa guda biyu irin su babar da mutum zai zuba mai ya murɗa kawai shi ke ne ya ruga da gudu irin su mota irin su jirgin sama da jirgin ƙasa da jiragen ruwa da ake da su duk wa ya khluqu ma la ta'lamu ko kuma ya khluqu Allah ma yasha to shine wannan hudabba kenan shine mawaki yake cewa za'amtani rajulan za'amtani shaykhan wa lastu bi shaykhin innama ash-shaykhu man yadibbu dabiban man yadibbu dabiban kaga tattakawa tinkis tinkis to shine dabba amma akwai madluli na dabba a matsayin alhaiwan ghairun natiq dabba duk abinda yake dabba baya magana doki ya shiga ciki jaki ya shiga ciki sannan akwai madluli na addabba bi ma'anar alhimar jaki in an ce dabba to wannan nufin jaki duk wanda yana zuwa hasba alhaqa'iq al-lughawiyya wash-shar'iyya suna da wannan wa aka zo ma sayyidina ali radiyallahu anhu nan sai mu fassara bi bil madlul al awsat ma'ana ta tsakiya ita ce ne adabba al haywan dabba abun dabba al haywan dabba al haywan ghayru natiq sannan kuma sai mu kara masa sifa da me cewa al markub wanda za iya hawa domin hunaka haywanatun ghayru natiqa lakinnaha la turkab وابن اللبون إذا ما لج في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيش ابن اللبون لا لا لا, لا ظهر فيركب سنا ولا درع فيحلى ابن اللبون باي هونسا دان قرمن مركي دان مركين سا دان قرمي ko za a yi hawansa in kawo shi sai ya durkushi kun gane to aka zo masai na ali radiyallahu anhu da abin hawa domin ya hau sai mu fassara dabba abin hawa falamma wada a rijlahu fi rikabi a lokacin da sayyidina ali radiyallahu anhu ya sanya kafarsa akan abin hawa qala bismillah sai ce bismillah فلما استوى على ظهرها لوكشن دي دي ديتا أكن دبا قال سيتي الحمد لله سيتي الحمد لله ثم قال سيتي سبحان الذي سخر لنا هذا تركي يا تبتم الله الذي سخر لنا هذا wanda shine ya sauƙaƙe mana wannan kai ka san sauƙaƙewa ta Allah ce wali farasul lil hilmi bil hilmi muljamu wali farasul lil jahli bil jahli mutraju kaga kaga kaga duk sai ka hau sai ka hau shi jiba girman doki kai ka san taskhiri ne na Allah in ba ka ba za ka iya ba za ka iya sai a ba yaro ma sai ga yaro dan karami ya hau doki yana ta su guda a kansa ya haura kuni ka san taskhiri ne na Allah hatta mota an ka kalle ta taskhiri ne na Allah ba kuma abin da zai ƙara nuna maka taskiri na Ubangiji da ya ɗan adam sai ka shiga jirgin sama. To jirgin sama yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke fassara maka subhanan da zai sakhara lana hada. Wa ma kunna lahu muqrini. Ai wa ma kunna lahu qadiri. Ba mu kasance masu iko akan wannan abin hawan ba ba ikon mu bane. Kai ne ka huwace mana su ka sauwake mana su. Da irin su jirgin ruwa jirgin da zai ɗibi kayan da za a zo a yi wata shida ana saukewa wata shida ana saukewa ana lallafta ma tireloli wata shida lodi wata shida saukewa to kare yin waɗannan yin waɗannan jiragen duk tasiri ne na Allah wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibu sannan kuma lalle mu masu juyowa ne mu koma zuwa ga ubangijinmu gabaki dai idan muka gama rayuwanmu to lahira za mu tafi wannan addu'ar tana cin sura suratul zukhruf ثم قال الحمد لله ثلاث مرات سنن سيدنا علي رضي الله عنه يحمد لا سوء ثم قال الله أكبر ثلاث مرات سنن تقديري سوء ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت sai ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni zalamtu nafsi lallai ni na cuci kaina faghfirli ya Allah ka gafarta mini innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda yake gafarta zunubi sai kai thumma dhahika daga nan kuma sai aka ga sayyidina Ali dariya faqila ya amiral mu'minina min ayyi shay'in dhahikta sai aka ce ya ya sarkin musulmi me yasa ka kai dariya فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك ناجا من ذا الله سلم يا أيكة حتى سنة يدعي قال عبيس يزو مسلسل بالضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت سياما أيكم ألا ميسا قي داريا فقال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي ce Ubangijinka yana mamakin bawansa a lokacin da bawansa zai ce ya Allah ka gafarta mini ya alamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi ya san cewa ba wani wanda yake gafarta zunubi in ba ni ba kaga wannan kudirin ake bukata ka kudirta a lokacin da kake shi yasa ba wanda zai gafarta maka zunuban ka in ba Allah ba ka gani shi yasa hatta yan uwan annabi Yusuf suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana ko astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in shi qala sawfa astaghfir lakum rabbi qala sawfa astaghfir lakum rabbi رواه أهل السنن وصححه الترمذي حديث صحيح so da haka waɗannan zikirorin da ake kenan na a hawa abin hawa in mutum ya hawa abin hawansa abin da ake buƙatar yake yi wannan bismillah alhamdulillah subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah thalath marrat kenan ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma thalath marrat sannan sai mutum ya addu'a ta subhanaka إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله تغفر تامنا وأبن لا يكيسينا وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi annabi sama ya kasance idan ya daidaita akan abun hawansa kharijan ila safarin yana mai niyyar fita tafiya safar safar la yu'arrafu illa ta'rifan urfiyan كلما يراه كل ما يراه الناس سفرا فهو سفر المعروف عرفا كالمشروع شرعا abinda aka ɗauka a matsayin al'ada to shari'a mana an sassa wa ma ata ghayra muhaddadin fi shar'i fa bil ursi yuhaddadu haka suka ce ai ko ma ata ghayra muhaddadin fi shar'i fa bil ursi yuhaddadu duk abin da yazo ba a iyakance shi a shari'a ba ba a ba shi ma'ana ba ba a masa haddu ba ko ghairu muhaddad fi shar'i to fa bil urfi yuhaddad sai ya zama urfi ne zai yi tahdidin sa to safar na ciki tafiya na ciki an sha mana tafiya tambaya yanzu wanda wani zai zo ya tambaye ke ce maka ina ina ina ka ina ina wane sai ya tafi shika in shika yaji amma da zai je funtuwan aka zo aka ce ina wani sai ce yayi tafiya haka ne ko ba haka bane shikenan sai a ce ina ya je daga nan sai ka ji ai funtuwa ya je kwana nawa zai yi amma ba yadda zai mutum a ce ya tafi shika sai kuma a ce ai kwana nawa zai yi ba ma a cewa tafiya yi kaga ashe shika ba tafiya bace shika ba tafiya bace a ƙarƙashin wannan wasu za su ɗauka kamar ba yi da wata ma'ana daga shi za ka tabbatar da ya halarta ka aji azumi yanzu mutum zai tafi shika gai da mara lafiya shika asibiti ko kuma zai tafi shika gari shi ke nan sai aji azumi ko kuma in ya kai samar sai ya kasu ka gani ko da ka ba ba ba shi bane amma mutumin da ya tafi funtuwa za a tambaye shi a ce ya tafi funtuwa yayi tafiya haka za a ce yayi tafiya sannan kuma wannan shi zai ba da dama ya kasu kasu aji aji da sauran abubuwan da suke da alaka da tafiya to sai bayan wannan sai ya kabbara uku ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وتشد آية في سورة الزخرف اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ya Ubangiji ya Allah nas'aluka muna roƙonka fi safarina haza a wannan tafiyar tamu me muke roƙonka ya Allah albirra ya zama mun yi maka da'a mun kyautata biyayya zuwa gare ka wattaqwa sannan kuma ya zama mun yi taqwa mun nisanci abin da baka so idza tafaqa taraqa wa idza taraqa tafaqa albirru wattaqwa albirru na zuwa da ma'ana attaqwa idza taraqa idan ba a hada su ba amma wa idan tafaqat taraqa amma tunda sun hadu waje da to ba ruwan kowa da kowa sai ya zama albirru bi ma'ana ityanu at-ta'at sai at-taqwa ya zama kuma me ijtinabul manhiyat ko kace albirru imtithalu an-ma'murat at-taqwa sai ta zama ita kuma me sai ta zama ijtinabul manhiyat wannan sai ya zama biyayya ga Allah aikata ababen da Allah yake so a yi attaqwa kuma sai ta zama nisantar ababen da Allah baya so amma idan ba haka ba to sai ya zama albirru da ma'anar imtisalul awamir wa jtinabun nawahin kenan attaqwa ma sai ta zama imtisalul awamir wa jtinabu an-nawahi idza ittafaqa iftaraqa wa idza iftaraqa ittafaqa mun gane to su ne wannan mala ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa misal fi tabukiyya yana da maganganu masu kyau da yayi akan waɗannan lafuzan guda biyu da albirru da attaqwa littafin al-risal tabukiyya ba babban littafi bane yana yi daga cikin littafin ibn al-qayyim yan kanana wa min al-amal ma tarda sannan ya Allah muna roƙonka daga cikin aiki ka azurta mu da abin da ka yarda da shi eh أي أي أي أي اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا ما ترضى من العمل شيني لا غبش يا الله أولا تفير تامو منا غوانك كأزر تامو دا أبن دا كيد دا شيد أتفير نن تامو اللهم هون علينا سفرنا هذا يا الله كسوك قامنا وانا تفير تامو من غاني إيه يا الله ككسا تفير تامو تزمع في وحدا ضد الأصل في السفر المشقة أسل تفيا وهلاتي النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يتي السفر شعبة من العذاب عذاب تفيا وني ينكي لنا عذاب wanda yake tafiye-tafiye ya san wannan tunani yaushe za ka kai ana nan ana tafiya abin hawa a samu matsala da makamantan irin waɗannan abubuwa اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده يا الله كنن دade mana nisan tafiya kan mu gani san tafiya idan kilomita dubu zami ya Allah kamar da ita muga kaman kilomita 500 muka yi nan dade mana tafiya tai mana sauki anta as-sahib fi as-safar ya Allah kaini al-mu'in as-safar huna al-mu'in an-nasir ya Allah kai ne wanda zaka taimake mu a cikin wannan tafiya domin lafazin as-sahib yana zuwa da ma'anoni da yawa a lugar larabci daga ciki akwai ma'anar ash-sharik wanda kake tare da shi ana ce mishi as-sahib sun sa can yace me was-sahib bil janbi as-sahib bil janbi kamar yadda aka fassara mana wasu suka ce me az-zawja ko wasu kuma suka ce abin nan al-sharik fi safar abokin tafiya to sahib daga cikin ma'anar sahib yana zuwa da ma'ana al-mu'i eh shine can sahib al-mu'i matafi mataimaki ko an-nasir wal khalifatu fil ahl sannan ya Allah kai muka ban maka kulan mana da iyalan mu khalifa ce khalifa alladhi yakhlufuna fi ahlina wanda zai zama shine mai kula mana da iyalan mu shi muka ban mawa اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السحر أن التفات من الجمع إلى الإفراج اللهم يا الله إني أعوذ بك من وعثاء السفر إنا لمن كثرين من وعثاء السفر دقا وحلحلين تفيا دقا مودة كيسكين تفيا شيني وعثاء وكآبة المنظر يا الله مدوك كنسكي كثرين دقا موغن غيني أتفير دقما داوة وسوء المنقلب دقما ممونر مقوما fil mali wal ahli a cikin dukiya da kuma iyalai ka in zo in ga wani abu ya sami iyalai na ka in ga wani abu ya sami dukiyata wa idza raja'a qala hunna sannan manzo sama idan zai dawo a tafiyar sa sai ya sake yin waɗannan addu'in wajada fihinna sannan yana karawa idan ya zo gida ayyubuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidu ayyubuna mun dawo aba aw bata aba يؤوب أو بتل أي رجع يرجع رجوعا كذا يا داو آيب أي راجع آعد تائبون سنن تائب شما بمعنى آيب أما نن تائب بمعنى من الذي رجع إلى ربه يا الله من توبة عابدون لربنا sannan kuma mun kasance masu bautar Ubangijinmu ne, hamidun kuma masu yabon Ubangijinmu ya kawo mu gida lafiya. Wannan azkaru safar ke wa fi wajhin akhara wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu idza alawi sanaya manzalla su sama da shi da sahabban sa idan suka hau tudu a tafiya a hanya as-sanaya jam'u saniyya as-saniyatu at-tariq hanya akwai asaniyatul uliya akwai asaniyatul sufla tudu asaniyatul uliya kwari asaniyatul sufla kabbaru sai su ce Allahu akbar wa idza habatu sabbahu idan kuma suka shiga kwari sai su ce subhanallah haka suke tafiya ana tafiya cikin zikir ba cikin gafala ba mafi yawancin mutane tafiya ake cikin gafala sannan akwai addu'o'i da ake yi a tafiyar idan mutum ya shigo gari ga addu'a da zai yi in ya zo wani binni duk wani abu da ke nuna ramzi alama ce ta wannan binni ne to in za a shiga akwai addu'a da ake اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الرياح وما ذرينا ورب الشياطين وما أضللنا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها إن أخذوا جريتك ما هو أنك ذاك دنافر سوني ما قلنك دنافر da ake yi wannan sharin da ake yi sharru zamani Allah ya tsare mu to Allah ya sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi sahbihi